ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمي تي قبل كراتون دمكي cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna 21 ko 20 ga watan sha'ban hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da uku ga watan hudu miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun tsaya akan baitoti da al'allama ibn al-qayyim rahimahullah ya yi kan sanar da abin da ake nihi ibada a lokacin da ya ce wa ibadatun rahmani ghayatu hubbihi ma'a dulli abidihi huma qutbani wa alaihima falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amru rasulihi لا بالهوى والنفس والشيطان العلامة لوكتن دا مالا يتي قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فدما زال صلى الله عليه وسلم كالكشن وانا حديثي cewa na da haƙƙin bayi akan Allah maɗaukaki haƙƙin Allah akan bayi afwan an ya abudu shine su bauta mishi wala yushriku bihi shay'a kuma kada su hada bautar shi da wani ay yuwahiduhu bil ibada shine su kadaitar da shi da bauta akan wannan gaba ne al-allama ibn al-qayyim ya sanar da menene ibada fa qala wala qad ahsana al-allama ibn al-qayyim haythu arrafa al-ibadata bi ta'rifin jami' al-allama malami mai yawan ilimi shi ake cewa allama babban masani ibn al-qayyim ya sanar da menene ibada bi ta'rifin jami' da sanarwa wadda ta hada dukkan dangogin ibada fa qala wa ibadatu rahman sanin cewa dai bautan nan ta mai yawan rahma shine Allah madaukaki wanda rahmar shi ta game kowa da kowa a duniya a ghayatu hubbihi ita ce kai mutuka a san shi ma'azulli abidi tare da kaskantar da kai wanda yake bauta mishi kuma kutuban to wannan da su tsananin su da tsananin kaskantar da kai wannan gimshikai guda biyu ne na ibada duk ibadar da ba a samu wannan abu guda biyu to wannan ta zama to ba cika kai ibada ba ce ba idan za ka yi sallah masalan kana ƙi ka tashi yin sallah amma baka so ka yi ta to wannan sallah ba sallah ba ce ba haka nan sallar da ya zama to ka yi ta da girman kai kai kana ganin kanka ka kai matsayin wani abu baka kaskantar da kai ga Allah ba to wannan ita ba wannan sallah ba sallah ba ce idan dole ibada sai an samu wannan gimshikai guda biyu kana so ka yi sannan kuma ya zamanto akwai kaskantar da kai ga Allah madaukaki wa alaihi ma falakul ibadati da'iru akan wa'annan abubuwa ne guda biyu kai mutuka ga so da kaskantar da kai akan su ne falfajiya ko kuma sararin ibada yake kewayo madara hatta qamatul qutban ibada ko wannan falfajiya ko sarari ba ta kewaya ba bai kewaya ba har sai da wannan sharta guda biyu suka samu wa madaruhu bil amr kuma hallau inda bauta take to tana kalkashin umarni ne ba umarnin Allah au amri rasulihi da umarnin manzon sallallahu alaihi wasallam nan duk abin da za a ce wannan bauta ne dole sai mun samu tushe in ma daga Allah ko daga manzon sallallahu alaihi wasallam in wa bauta ce qala wa bil hawa la bil hawa wan nafsi kuma ba wai da san kai bane ko rai wa shaytan ba da bin shaytan ba wannan ba ibada bace ibada ba a yin ta da san kai ko san ran mutum ko kuma ya zama to umarni ne na shaytan ba ba Allah ba to wannan ba ibada bace قال المؤلف رحمه الله او الشارح قوله wala yushriku bihi shay'a kalkashin fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kuma kada su hada bautar shi da wani ai yuwahiduhu bil ibada shine su kadaitar da shi da bauta fala budda min at tajarrudi min ash-shirk idan dole ne mutun ya taka tsantsan ya tsantsantar da ya kalkadar da shirka daga gare shi gaba yayi watsi da shirka ya wohinta da shirka fil ibada a cikin ibada wa mallam ya tajarrada min shirk duk wanda bai yi watsi ya kaura cewa shirka ba lam yakun atiyan bi ibadati llahi wahda to bai kasance wanda ya zo da bauta Allah shi kadai ba bal huwa mushrikun bari mushriki ne iya matsayin mushriki qad ja'ala lillahi niddan domin tabbas ya sanya wa Allah wata kishiya shi kuma abinda Allah madaukaki yake babu wani zunubin da ya kai mutum ya ɗauki wani haƙƙi na Allah ya ba wani ko ya haɗa haƙƙin Allah da wani haƙƙin wani wa haza ma'ana qaulul musannif rahimahullahu ta'ala wannan ita ce ma'ana fadan malam wanda ya wallaha littafin wannan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce wa fihi cikin shi annal ibadata hiya tauhid cewa ibada wannan ita ce tauhidi li'annan khusuma ta fi domin duk rigimar da al'ummomi suke yi da annabawansu akan wannan ne akan tauhidi ne wa fi ba'd al-athar al-ilahiyya yazo a cikin wani hadisai na hadisul qudsi su ake cewa athar al-ilahiyya inni wal jinnu wal ins fi nabayin azim ni tsakanina da aljannu da mutane akwai labari mai girma akhluq wa yu'badu ghairi ni nike halitta kuma ana bautawa wadina shi kwa a hankalce wanda ya halitta ya halicci abin da kake bautawa shi ya cancanta ka bauta mashi akhluq wa yu'badu ghairi wa arzuq wa yushraf wa yuksharu yushkaru ghairi siwaya akwai arzuku wa yushkaru siwaye ni nike arzitawa amma kuma ana godewa wani na dauya kaga to Allah madaukaki ya bashi wani samu kai sai yayi tunani ya godewa Allah abinda zai yi kokari zai harsa su kawai wanda ya bashi abinda ya bashi su zai godewa ko kamata ya godewa Allah madaukaki dama aslan wanda ya baka dukiya aro ce ba tashi bace ba mulki ne na Allah madaukaki kuma shi umarni a bada na an baka wanda ya bada har aka baka shi kamata zama to shine na farkon godewa na'am qala khairi ila al-ibad nazilun al-khairi na yazuwa bayi abu ne mai sabka wa sharruhum ilayya sa'idun su kuma sharrun su yazuwa gare ni ne yake hawa in ba su alkhairi su kuma sun tashi sai su saka wuta mun da sharri atahabbabu ilaihim bin ni'ami ina soyuwa ya zuwa gare su da ni'imomin da na kwaranya musu wa yatabaghduna ilayya bil ma'asi su kuma suna fusata suna fusatar da ni da sabo duk da cewa wannan hadisi hadisi ne wanda yake da rauni كما يندى ما له تعليق قال أخرجه البيهقي في شعب الإيمان شعب هنا إمام البيهقي افتد شأت كل تايش شعب الإيمان من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ده حديث ده حديث أبو الدرداء وان ده ده الله تقار تبتا درش مختصرا أتكيتي نا حديث نمي سو وضعفه العلامة الألباني إمام الألباني يرون ندوان حديثي في السلسلة الضعيفة أتكلم تايش سلسلة da'ifa a ƙarƙashin hadisi na lamba 2371 amma kuma ma'anar hadisin wannan haka idan mutum ya yi tsokaci ga rayuwar mutane haka zai gani amma a dangana shi zuwa mazala sallallahu alaihi wasallama ko hadisul qudsi wannan bai inganta ba na'am qawluhu wa haqqul ibadi ala Allah dan malam da yace fadan cika maki wancan hadisi na mazala sallallahu alaihi wasallama da yace kuma haƙƙin bayi akan Allah Allah yu'azziba man la yushrik man la yushrik yushrik bihi shay'a cewa Allah maɗaukaki kai ya azabtar da wanda bai haɗa bautar shi da wani ba wannan nauyi ne Allah maɗaukaki ya ɗorawa kan shi domin babu mai tilastar da Allah akan wani abu rahamar shi da falalar shi ta sa ya ɗorawa kan shi nauyi akan cewa ba zai azabtar da wanda bai taɓa shirka ba bai haɗa bautar Allah da wani Allah ba zai dawwamar da shi da cikin wuta ba قال الحافظ امام الحافظ رحمه الله yake cewa iqtasara ala nafi al-ishrak malan anan ya takaita akan kore shirka li'annahu istada'a tauhid domin wannan korewar shirka na kira ya zuwa tauhidi ne bil iqtida da abin da za a lura a yi koye mai dashi da zarar an kore shirka mai zai zo tauhidi na'am ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم كما هل لو يأتي للتدى تبتد مني منزلت domin bayan da za a yi ka iya kadaitar da Allah maɗaukaki ba tare da imani da manzanci mazala sallallahu alaihi wasallama da annaba ba domin duka wata hanya ta yadda za ka yi tauhidi a toshe take sai ta hanyar su sai ka yi imani da wannan manzanci tukun إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله domin dukkan mutumin da ya karyatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbat ya karyatar da Allah madaukaki wa man kadzaba Allah fa huwa mushrik kuma wanda ya karyatar da Allah madaukaki ya zama to mushriki aw huwa mithlu qawli al-qa'il ko kuma a ce kwatamcin fadan mai fada da yace man tawadda sahhat salatuhu wanda ya arwalla sallar shi ta inganta ai ma'a sa'ir shuruti ana nihin tare da mine da sauran sharuɗa ta yi arwalla maimakon ka kalli alƙibla ta ka kalli arewa kuma sallah ce ta farilla ba nafila ba ba halin bulaguro ba a saman wani abu ba kake ko kuma ka yi ta cibiya a waje da gwiwa a waje tsirara ko ka yi ta ba a lokaci ba a duka wannan sharuɗa ne amma da ya mala ya ce nan ana nihin tare da kawo sauran sharuɗoɗin ƙaunuhu fadashi da ya ce a fara bashir nas yanzu ba zan ba mutane ba ba zan wa mutane ba albishir قال فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره a cikin wannan gaba akwai mustahabbancin yi wa musulmi bushara albishir da abinda zai daɗaɗa mare zai daɗaɗa mushirai abinda ka ga ɗan uwanka musulmi ne za ka mai albishir abinda zai daɗaɗa mare to wannan mustahabi ne kamar shi ba kamar yadda al'ada ta sawa mutum sai zo kawai baka tsoro ya sa ka falgaba ya tsoratar da kai shi kuma wannan albu ne wanda shari'a ta haramta shi وفيه ما كان عليه الصحابة من استبشار استبشار بمثل هذا هل لو أكوي كران تسوى تكون ونن قبع تيوى أكار أبندا صحابيسكي كيش نيوى جننس البشر قال المصنف قاله المصنف رحمه الله تعالى نوانا حكى مالا wanda ya wallafa littafin wanda wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi fa qawluhu la tubashshirhum faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace mishi kadda ka musu albishir fa yattakilu su yi dogaro su ki yin aiki da zarar mutum ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakkin Allah akan bayi shine su bauta mashi kar su haɗa bautar shi da wani shi kuma hakkin Allah akan bayi shine ka ba zai azabtar da wanda bai shirka ba in mutum ya ji wannan mai zai kawai sai yi kwance ya tabar gaza shi aiki ne bai yi ba ko zai yi aiki ba zai jajirce bai yi aikin da zaba zai zamanto sababi ne na shiga shi aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi a'a la tubashirhum fa yattakilu ay ya'tamidu ala zalika domin za su yi dogaro akan wannan magana fa yatruku tanafusa fil a'mal sai zamanto sun bar rigangeto a cikin ayyuka ina ga mutum ya hini sallah da kyau ni ma kawai sai yi burus ba zai yi kokarin in gani ma na yi irin tashi ko kuma na ga mutum ya hardace qur'ani ya ce a tun da ban na shirka bar ni ma ai ba sai na hardace qur'ani ba amma in ya zama to a babu wannan babu wannan albishir kenan yadda ya yi kokari ya yi wani abu ne zan yi kokari in yi ko fiye da haka nan ba na wannan hikima ta sa mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce mushi kadda ka musu albishir wa fi riwayatin fa akhbara biha mu'adh inda mautihi ta'assuman cikin wata riwaya ta zo cika maki wannan riwaya daga ƙarshe mu'adh dan jabal sai da ya faɗi wannan magana gabanin mutuwar shi a lokacin da zai mutu ya ce ga abinda manzalar sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ya faɗi wannan ta'assuman tsoron kai yayi zunubi kai ya ɓoye wani ilimi alhali kuma al'umma tana buƙatuwa ya zuwa gare shi kala ai taharrujan min al-ithm tsoron kai ya abka a cikin zunubi don manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda Allah madaukake ya bashi ilimi yayi ilimin da abin da ilimi wannan ake neman yarda Allah da shi kuma bai nemi yarda Allah ba sai abin duniya to za a mai lijami na wuta na'am qawluhu qala al-wazir abu muzaffar wazir abu muzaffar yake cewa lam yakun yaktumuha illa min an jahil wannan magana mu'az bin jabal bai kasance ba ko wannan albishir bai kasance iya koye shi ba sai ga jahili wanda idan aka gaya mashi zai dogaro da wannan magana yahmiluhu jahluhu ala su'il adabi bi tarkil khidmati fi ta'a wanda jahilcin shi zai dauke shi ya muna na ladabi ga barin yi wa Allah madaukaki hidima ta da'a fa ammal akyasun nas alladhina أكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة أما game da mutanen da masu tsananin hankali ne idan suka ji irin wannan magana za su daɗe bauta ta Allah maɗaukaki wa ra'au anna ziyadatan ni'am tastad'i ziyadatu ta'a kuma suka ga cewa daɗuwa ta wata ni'ima na tilastar da daɗe ibada Allah maɗaukaki da ya ma ni'ima abin da ya kamata da shi ka matsakai mu kawa Allah maɗaukaki da'a domin ni'ima ce ma qala wa tanbihu ala ala azamati haqqil walidaini wa tahrimi uquqihima na'am fala wajha likitmanihima anhu kina irin wannan mutane babu wata fuska da wanda za a koyi musu irin wannan albishir قال وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم a cikin wannan babi akwai fa'idodi sabanin banda wa'anda suka gabata akwai alhasu ala ikhlas alibadati lillahi ta'ala akwai zagafawa da ƙara ƙarfin gwiwa a bisa yin bauta don Allah madaukaki kadai wa annaha la tanfa'u ma ashirk bal la tusamma ibadatan bari ba a ibada batta amfani tare da shirka duk sallar mai shirka da azumi mai azumi da zakar mai zaka da zikiri mai zikiri idan ya shirka wannan duk ibada wannan ba ta da matsayi Allah maɗaukaki na cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu khaba'an mansura na'am idan ibada ba ta da matsayi idan ya zamanto akwai shirka bal ma ba a ce mata ibada yasa yanzu sallar boka wanda zai zamanto aljani ne shine wanda zai nemi taimakon aljani a cikin biyan bukatar shi da sihiri da wane ne sallar shi ba ta da amfani ku duba ku gani wai ba wai bokan ba mai bokancin kai kai mai sallah wanda baka bokanci ka je wajen boka ya gaya ma wani abu ka yarda da shi Allah baya karɓar sallar ka ta kwana arba'in kuma dole sai ka yi ta to ina ga shi na'am قال بل لا تسمى عبادة والتنبيه على عظمة حق الوالدين أتشون wannan babu hallo akwai fadakarwa a bisa girman haƙƙin mahaifa wa tahrimi uquqihima da haramcin saba musu wa tanbihu ala azamati al-ayat al-muhakkamat fi surati al-an'am haka na akwai fadakarwa akan girman ayoyi wanda suka zamanto masu ɗauke da hukumci wanda ba a shahe hukumce-hukumcensu ba a cikin suratul an'am a cikinsu akwai jawazu kitman al-ilm lil maslaha akwai fa'ida da za mu samu cikin wannan hadisi halaccin ɓoye wani ilimi dalilin wani amfani idan ka ga misali ilimi ne idan ka faɗa wa mutane hankalinsu ba zai iya ɗauka ba gaskiya ce amma saboda tsananin jahilci a lokacin da za ka faɗa musu ba tare da ka karantar da su ba hankalinsu ba zai ɗauka ba to sai ka yi haƙuri har lokacin da kansu ya waye suka san wani abu suka ginu a cikin addini wanda imani ya zauna duk abin da kawai daga Allah daga mazo za su ɗauka a wani lokacin nan sai kai sai kai bayanin su qawluhu akhrajahu farashi da yace sun fitar da shi ayin bukhari wa muslim imam bukhari da muslim wal bukhari imam al-bukhari wal imam muhammad bin isma'il bin ibrahim bin bardisba al-ju'afi maulahum ina shine al-imam shugaba muhammad bin isma'il muhammad bin isma'il bin ibrahim da ibrahim bin bardisba dan bardisba al-ju'afi wanda ya zama to kabilar ju'af maulahum wanda ya zama to dan gidansu ne al-hafiz al-kabir wanda ya zamanto babban mahardaci ne sahibul sahih mabucin littahi sahih bukhari wa tarih da at-tarih littahi ne na tarihi tarihul kabir wal adab al mufrad ya da littahi na daba al adab al mufrad wa ghairu zalika min musannafatihi da wa'ansun wannan na littattafan da ya wallaha rawa an al imam ahmad bin hanbal ya rawaito hadisi daga imamu dan hanbal ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin mazhabobi guda hudu kina ya kasance almashiri na imam bin hanbal wal humaidi da imam al humaidi wa ibn al madini da ibn al madini wa tabaqatuhum da wanda suke tsani tsari guda shekaru guda malamai guda zamani guda wannan shi da ake cewa tabaka mutanen da almajirai misali almajirai wanda malamin su guda kuma kusan shekarunsu guda to wannan sai a ce musu tabaka ne na'am a yawa da horon shi sai a ce promotion na'am wa rawa anhu wa annaskarwaito hadisi daga imam bukhari kina almajiran shi akwai imam muslim wanda yake da sahih muslim wan nasa'i da imam nasa'i wa tirmidhi da imam tirmidhi wa firabri da imam al-firabri rawi sahi wanda ya rawaito sahih bukhari da ruwaya shi ne walaqad wulida sanat 94 wa mi'a an haihe shi hijira tana da 199 na'am 94 194 wa mata sanata 56 wa 200 ya rasu hijira tana da 256 wa muslim imamu muslim shi kuma huwa ibn al-hajjaj bin muslim shi ne dan hajjaj da muslim abul hussein wanda ake mai alkunya da baban hussein an ne saboriyu wanda yake dangane da gari ne sabor kuma ne sabor khurasan ne a cikin khurasan a yanzu halin yanzu yanki ne na iran cikin iran ne sahibu sahih shi ma mabuncin sahih muslim wal ilal da ilal wal wahdan da wahdan wa ghairi zalika da makamanta littattafai wannan وروى عن أحمد بن حنبل هل لو يرويتو دقا إمام أحمد بن حنبل كنا يرويتو دقا مالم مالمش وقتنا إمام البخاري يرويتو دقا إمام أحمد شما يرويتو دقا إمام أحمد شكو مسلم يرويتو دقا هل لو إمام البخاري نعم ويحيى بن معين ده يحيى بن معين وأبي خيثمة ده ابن أدا أبو الخيثمة وابن أبي شيبة ده ابن أبي شيبة وطبقتهم ده wanda suke tsani guda wa rawa an bukhari sahihi ya rawaito daga imam bukhari wannan sahihin shi wa rawa anhu su kuma wanda suka rawaito hadisi daga imam muslim almajiran shi at-tirmidhi imam at-tirmidhi kamar yadda ya rawaito daga wa daga imam bukhari wa ibrahim bin muhammad bin sufyan rawu sahih da Ibrahim dan Muhammad dan Sufyan wanda ya rawaito sahih Muslim wa ghairihi ma da wani su wulida sanata 40 wa 200 an haife shi hijira tana da 244 wa mata sanata 61 wa 200 ya rasu hijira tana da 261 bene sabor a garin su wanda ake cewa ne sabor wa rahimahumullahu ta'ala Allah ya rahamce su ku sauran lokaci to na ga sai mu tsaya anan abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Gracias.
masu kaifin hankali jami'in na kai